بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجر العزيز ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرة تاتي لنا بالزفر. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو عشرين قوات جمادى أولى hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan disamba 2021 za mu ci gaba daga inda muka tsaya cikin tazilu na kashe ibas an faidatul khatmi abul abbas saidi na 180 jikan show na 81 ma saidi na 181 a idan ba mu manta ba har yanzu muna magana ne akan yankewar tarbiyya da wa'insu mutane suke ganin cewa tarbiyyar nan fa ta yanke ta ƙare tun daga zamanin abul abbasul alhadrami shi kuma shawar radiyallahu ta'ala an yake kafa musu hujjoji akan cewa fa lallai tarbiyyar nan tana nan bata gushe ba bata ƙare ba shawar radiyallahu an ya ce wa fi ruhil bayan في تفسير القرآن للشيخ العلامة الجامع بين الشريعة والحقيقة خاتمة المفسرين إسماعيل حكي البروسي قدس سره آمين عند قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون شو رضي الله عنه يتي يا ذو أتشروه البيان في تفسير القرآن na babban wannan malami wanda ya tattara ilimin shari'a da ilimin hakika wanda shine cikamakon malamai masana ilimin tafsiri wata kan sai da Ismail Hakibin Mustafa Al-Burusi ya faɗa ƙarƙashin faɗin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin waɗanda muka halitta inji Allah akwai al'umma waɗanda ya haduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wadda yi adilin kuma da gaskiyar suke yin adalci sautul arafi abinda ya ce ce an rawaito hadisi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ummati qauman alal haqqi hatta yanzila Isa alaihi salam a cikin al'ummata akwai wa'insu jama'a wa'inda suke za su kasance akan gaskiya har lokacin da annabi isa alaihi salam zai zo wannan hadisi imamu sayyidi ya kawo shi a cikin tafsirinsa ad-durrul mansur fi tafsiri bil ma'suri cikin suratul arafi shi ne ruhul bayani yace wal murad la yakhlu zamanu minhum bi ma'ana babu wani zamani da zai zo tun daga zamanin sahabbai har halun majara har tashin alkiyama kowane zamani ana samun wa'insu mutane na gari wanda za su zauna a kan gaskiya har lokacin da annabi isa alaihissalam zai sako wa fil hadisi a cikin wannan hadisin da annabi ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi allah allah alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari a duniyan nan ba a samu wanda yake ambatan Allah da wannan suna na Allah ba. Kala Shekul Kabiru Sadruddin Al-Kunawi Kuddisa Sirruhu wannan babban shehi ne almajirin Ibn Al-Arabi Al-Hatimi ne. An haife shi hijira tana ɗari ɗari shida da saba'in da biyu haka ne. Yake cewa faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah Allah ai wannan Allah Allah da annabi ya ambata su biyu ya ambata ne domin karfafar da zancen yace wala shakka Allah ya zikr Allah zikran haqiqiyan wa khususan bi hadha al-ism al-a'zami al-jami' al-man'ut bi jami' al-asma'i illa alladhi ya'rifu al-haqq bil ma'rifati at-tamma yake cewa babu in ji in ji in ji in ji sadruddin al-qunami babu makawa babu wanda zai ambaci Allah da wannan sunan na Allah kuma ambato na hakika ba ambato namu na yan gama gari ba da wannan suna mai girma wanda ya tattaro duk wa'insu siffofi da ayyuka na Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda zai wa Allah kira da irin wannan kira na hakika sai wanda ya san Allah cikakken sani yace wa atammul khalqi ma'rifatan billahi fi kulli asrin khalifatullahi wa huwa kamilu zalika al-asr sannan mafi cikar halitta shine wanda yafi kowa sanin Allah a kowane zamani shi ake kira da kamilul asr su kadai ne wanda suka hau kan wannan mukamin za su iya ambatan Allah da haƙiƙanin ambatan na Allah fakana ya ƙulu kai ka ce faka amna ma yake so ya ce man sani ko a nauku nuskar an ganta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce ne la taqumu sa'atu wa fil ardi insanun kamilun alkiyama ba za ta tashi ba muddan a doran ƙasa akwai insanul kamil akwai halifan Allah a doran ƙasa zamanin annabawa duk wani annabi na wannan na zamaninsa shine insanul kamil din zamanin ko wannan manzo shine insanul kamil din wannan zamanin saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah an rufe an rufe wata kan ainihin annabtaka da risala to duk wanda yake duk wanda yake magajin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hakika shine zai kasance insanul kamil na wannan zamanin to muddan akwai magajin manzon Allah to ba za a samu alkiyama ta tashi ba abinda wannan hadisin yake magana akai kenan wa huwa al-musharu ilayhi bi annahu imadul ma'nawi al-mursal wannan halifan Allah ko halifan manzon Allah shi ake nufi da watakan ginshikin ginshikin cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in shi ta qulta al-mumsak li ajli idan ka ga dama kuma ka ce shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake dagewa halitta wani irin jalala saboda akwai shi a wannan lokacin ana ganewa fa idan taqala in shaqqatis sama'u wa kuwiratis shamsu wa kadratin nujumu wa nushiratis suhufu wa suyiratil jibalu wa zulzilatil ardu wa ja'atil qiyamatu intaha saboda haka idan aka wayi gari babu wani halifan Allah da yake matsayin insanul kamil a duniya to ka tabbatar daga wannan lokacin ne sama za ta tsantsage hasken rana zai kare hasken taurari zai bushe sannan za a bujiro wa da halitta littafin littattafanta na aiki wasu iratul jibalu za a ratsan da duwar wasu su zamanto kamar gari wasu zilatul ardu sannan kuma a hallakar da ƙasa a yi girgizar ƙasa sannan ne waje aka kiyamatu sai alkiyama ta zo saboda haka wannan shine maganar sadar dini alkunawi a cikin littafin alfakuk kala ya kuma cewa warawa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sayyidina abdullahi ibn mas'ud ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi fil ardi 300 qulubuhum ala qalbi adam Allah tabaraka wa ta'ala yana da wa'insu waliyai guda 300 zukatunsu suna kan zukatan zuciyar annabi adam bi ma'ana suna gadan sirrin annabi adam walau arba'una qulubuhum ala qalbi musa a cikinsu akwai kuma wa'insu wanda su arba'in ne suna gadin sirrin annabi musa walahu saba'atun qulubuhum ala qalbi ibrahim akwai kuma guda bakwai wanda suke gadin sirrin annabi ibrahim walahu khamsatun qulubuhum ala qalbi jibril akwai guda biyar wanda suke gadin sirrin mala'ika jibril alayhi salam walahu salasatun qulubuhum ala qalbi mika'il akwai guda uku wanda suke gadin sirrin mika'il walahu wahidun qalbuhu ala qalbi israfil sannan akwai guda ɗaya tak wanda shi kuma yana yana gadan sirrin Israfil ne saboda haka fa iza mata alwahid abdallahu makano min salasati idan guda ɗayan nan wanda zuciyarsa take kan Israfil ya mutu Allah zai ɗauko daga cikin wa'incan guda uku wanda suke gadan Mika'ilu ya yi representing sannan a janyo wancan an gane wa iza mata min salasati abdallahu makano min alkhamsati idan daga cikin wa'ancan ukun ɗaya ya koma ga Allah sai a ɗauka daga cikin wa'ancan biyar ɗin wa idza mata min al-khamsati abdallahu makanu min as-sab'ati na'am idan ɗaya daga cikin biyar ɗinnan ya rasu sai a ɗauki ɗaya daga cikin bakon nan Na'am.
haka zalika idan ɗaya daga cikin bakon ya mutu za a ɗauka daga cikin arba'in daga cikin arba'in idan ɗaya ya mutu za a ɗauka daga cikin ɗari uku idan daga cikin ɗari ukun ɗaya ya rasu sai a ɗauka daga cikin gama garin mutane wanda yake salihin bawan Allah na'am
والواحد المذكور في هذا الحديث هو القطب وهو الغوث wannan guda ɗaya na'am da aka faɗa a cikin hadisi wanda yake kan zuciyar Israfil shi ake nufi a wajen sufaye da kudubi shi ake nufi a wajen sufaye da gausi duk mutumin da ya san sirrin da'iratul ihadati ya san abin da wannan hadisin yake magana akai idan muka ajiye hadisin nan muka kawo shi kan gundarin ilimin shari'a za mu ga cewa malaman jar'u wa ta'dil malaman muslawul hadis sun raunana hadisin kai bari ma akwai wanda suka ɗauki hadisin a matsayin maudu'i to ya za ka yi da wannan hadisin idan aka ɗauki malamai masana ilimi na, na, na, na hadisi in aka samu irin wannan hadisin amma idan yana da wani shaida shawahid na wani hadisi wanda yake ingantacce ne shi to kakan yi amfani da wannan hadisin na'am shi ne faɗin manzala sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa na'am shin kuna tunanin har turzuquna wa tudiruna illa bi du'afaikum shin kuna tunanin Allah yana saka muku da ruwa ne ko kuma yana azatar da ku ai sai dan da wa'insu wanda kuke gani kaskantattu ne a cikin ku saboda su Allah tabaraka wa ta'ala yake muku haka akwai hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba ash'asa akbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarahu wannan duka hadisan ingantattu ne zaka samu mutum kana ganin sa ma kaskantaccen mutum ne wani wulakantaccen mutum ne wanda in ana cikin taro ma kora shi ake kofa yace law aqsama Allah da zai rantse da Allah yace sai Allah yayi kaza wallahi sai Allah ya baranta da wannan rantsuwar tashi to irin waɗannan su ake nufi da waɗannan bayan Allah tabaraka wa ta'ala wa makanu wa makanatu min al-awliya kan nuqat min ad-da'irati allati hiya markazuha bihi yaqa'u salahul al- alam yace matsayin wannan kuɗi bi ko gausi a cikin sauran waliyai Yeah.
kamar matsayi ne na shugaban jama'a baki daya na da'ira da shi ne ma baki ɗaya duniya take samun lafiya idan ka koma littafin ita hafiz sami warrawi fi ba'ad adwibatul shaykh wal fatawi wanda shaw tijani sisa ya hada na fatoyin shaw bayan za ga akwai wani tambaya da aka yi wa shaw radiyallahu anhu kan cewa tsakanin matsayin sayyida aisha radiyallahu anha da sayyida fatima alaihi salam na'am shaw ibrahim radiyallahu anhu yace idan muka dauki matsayin sayyida fatima na'am
a matsayinta na wilaya ita kaɗai ce wanda ta hau kan kuɗi ba da ya uzma in dai a zirin mata ne to ba sai da aisha ba babu wata babu wani mahaluki in dai ba akan mukamin nan yake ba da zaka iya kwatanta shi da wannan mai wannan mukamin muhallin shahidin anan shine shehu radiyallahu anhu yake cewa babu wani aiki na bawan Allah da zai iya isa zuwa ga fadar Allah sai da aikin kuɗin zamanin an gane ko Na'am, na'am.
to shine mukamin wannan guda ɗayan da yake kan ah, zuciyar Israfil warawa an ah, an abi darda'i annahu qala arwayto ko waruya an abi darda'i arwayto daga abi darda'i cewa ya ya- ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma shi ya faɗa kaga wannan hadisi a ma- a ilimin mutsa hadisi marfu'i ne ko inna lillahi ibadan yuqalu lahum abdalun lam yablughu ma balagu bi kasrati sawmi was salati wat takhashu'i was nil hilya Allah tabaraka wa ta'ala yana da wayin su bayi ana kiransu da al abdal su wayannan abdal din ba su kai inda so kai a matsayi ba da yawan azumi ko yawan sallah ko yawan tsoron Allah ko kuma kyakkyawan sifar su a'a a'a walakin balagu bi sirqil wara'i wa husnin niyyati wa salamati suduri war rahmati li jami'il muslimina a'a sun kai wannan mukami ne saboda gaskiyar tsantseni idan muka ce tsantseni a wajen mu mu gama gari shine kanan ga gujewa duniya kanan ga gujewa jin dadin duniya ba wa shi bane tsantseni na'am abinda su sufaye suke nufi da hakikanin tsantsani shine kada ka taba ɗarsa amfanin wani Allah a cikin rayuwarka in dai wani Allah ne shi to ba shi da wani tasiri Mm.
ka yadda da abinda shawar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la darra wala nafi'a wala muzilla wala rafi'a illa Allah ba mai cutarwa ba mai amfanarwa ba mai dagawa ba mai kaskantarwa sai Allah to wannan shine hakikanin wara'i a wajen a sadatu sadatu sufiya da kyakkyawan niyyarsu da da da salamar zuciyarsu da kuma jinƙai da suke wa musulmai baki ɗaya ba su- ba su da wani ruko a zuciyarsu na wani musulmi ba su da wani ƙi na wani ɗan adam duk wani ɗan adam shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce na yi wa halittar Allah wani irin kallo kallon da ina ganin ba zan taɓa iya kallon wata halitta in ƙi ta ba a haka saboda ina ganin in dai har asalin da halitta daga asalin uh, uh, hasken manzon Allah ne to dan me isa zan ki wannan halittar bayan na san asalin ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani wani wani babban malami da ya kasar Iran dan Shi'a ya zo garin ya zo Senegal dukkan manya-manyan akabir na Senegal kowa yana jin tsoro ya ya ɗauki wannan mutum saboda mai an san yadda yake aƙidarsa da ya zo madina shehu radiyallahu anhu ya girmama shi kai da aka zo sallah sai shehu ya ce ya jagoranci sallah labari ya jiwa malaman nan suka zo suke tambayi shehu shehu ka san wane ne ko wane ɗan shi'a ne kaza kaza yace ko ku gan shi ɗan shi'a ni dai na gan shi musulmi kuma jika manzon Allah aka ce mu na haka ni abin da na kalla kenan kawai na sha gaya mana maganar sai da Bilkisu mun san duk irin abubuwan da saddauna ya yi har hana shawar radiyallahu ta'ala anu ya yi shigowa ƙasar nan sai bilkisu ta ce min akwai lokacin da suka haɗu da saddauna a saudiya a lift ita kuma tana jin wannan makin shan shi ya isan gaishe shi sai yake cewa ikon Allah kaga yarinya ta je wannan ba yar Abdulmalik bace aka ce kaga yarinya ta je ta aure sa'an mu ita tana ganin ba ta iya gaishe da mu ba da aka yi wa saddauna ku ta je da sassafe ta je wajen shawar radiyallahu anhu ta ce wa shehu albishirin kai ce go ce ai an kashe tattauna ta ce sai shehu ya shuru ya ce alhamdulillah ta ce in wallahi alhamdulillah shehu sai ce a'a Allah tambaye ni me isa na ce alhamdulillah ta ce misa ka ce ya ce shirin nan da ne na duba ne tun daga ranar da na san shi zuwa yau akwai ranar da na taɓa ƙinsa a zuciyata sai na gani ban taɓa ƙinsa ba sai na ce na gode wa Allah ban taɓa ƙin wani ɗaya daga cikin al'umma za ba ta duba gani wasafahum Allahu bi ilmihi wastakhlasahum li nafsihi saboda haka da Allah ya dubi irin wannan kyawawan wara'i nasu da kyakkyawan niyyarsu da jin kansu da suka yi wa musulmai baki daya sai Allah ya zabe su da ilimin sa yake bantar da su yace wa'annan ku ne nawa wa hum arba'una rajulan ala misli qalbi ibrahim sune waɗanda suke gadin sanan annabi ibrahim la ya mutu rajul minhum hatta yakuna Allahu qad ansha'a man yakhlufu babu wanda zai mutu ɗaya daga cikin 40 din nan face sai Allah tabaraka wataala tintini ya halici ya tashi ɗaya daga cikin bayinsa wanda zai zama to halifan wannan wa alam annahum la yasubbuna shay'an wa la yal'anunahu ka sani daga cikin siffofin wa'annan abdad din ba za ka taba ganin su suna zagin wani ba ba za ka taba ganin su suna la'antar wani ba wala yu'zuna man tahtum wala wala yahqiruna ba sa cutar da wanda yake karkashin su kwata kwata ba su cutar da wanda yake karkashin su ko wulakantar da su ba wala yahsaduna min fawq man fawqahum kuma ba sa hasada ga wanda yake sama da su adiyabun nasu khabran ko khibran sun fi dukkan halittar mutane kyawu wajen iya magana wa alyanahum arikatan sun fi mutane kyakki- tausasashen a ɗabi'a wa ashawun nafsan sun fi duk mutane kyauta la tudrikumul khaylul mujarrat wala riyahul awasifu fi ma bainahum wa baina rabbihim yace gudun dawakai ko saurin iska ba za ta iya riskar inda suka riska ba tsakaninsu da Allah إنما قلوبهم تسعد في السقوف الأولى ارتياحا- ارتياحا إلى الله تعالى في اتباع الخيرات أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون yace bari dai zukatan irin waɗannan mutanen ko da yaushe sama take tashi saboda farin ciki da suke yi da Allah tabaraka wa ta'ala wajen aikata kyawawan ayyuka gashi suna zaune amma sairin nasu yasiruna ko sairan fil majalisi fa ajaban li sayr julusun yushbihuna suhura inda shi radiyallahu ta'ala anhu. gashi suna zaune amma tafiyar da zuciyarsu take yi yafi karfin tafiyar da rocket yake yi saboda haka wa'annan sune jama'ar Allah tabaraka wa ta'ala kuma lallai mutane rundunar Allah tabaraka wa ta'ala sune wa'anda suka rabauta qala al-imam abu al-mawahib at-tunisi radiyallahu anhu ya faɗa a cikin wani ba'ari na wasiyarsa yana cewa kaga duk wannan magana da ake cewa wai tarbiya ta yanke na'am wayansu suna daga ciki- sun- yana daga cikin hujjar su cewa abinda isa suka ce tarbiya ta yanke yanzu tsakanin zamanin alqurunul mufaddala din nan zuwa yanzu zamanin abul abbas al-hadrami ai zamanin yayi tsawo da yawa dan haka can da zamani yayi tsawo ba zai yi a ce har yanzu ana samun mutane da suke tarbiyantar da ruhi kamar yadda wa'incan bayan Allah suke tarbiyantarwa ba sannan abin da zai baka mamaki ba fa lokacin tsakanin abul abbas al-hadrami da shehu tijjani an fi karfin shekara ɗari biyu mala sannan a ce har ga zamanin shehu tijjani nan ya biyo maka baya ma har a zo zamanin shehu radiyallahu ta'ala anhu a ce akwai irin wa'annan mutanen kai zamanin yayi tsawo masu irin kyakkyawan zuciyar nan masu irin kyakkyawan halin nan masu irin bautawa Allah nan sun yi nisa suna can nan wajen na ƙarshen nan ba zai yiwu ba zamani ya yi tsayi No.
to bari ka ji amsa da shau zai gaya musu No.
ka san shi abin da shau ya rufe bakunan mutane da shi No.
a wannan littafin nasa Allah ta'ala.
shine kafin ya ce na ce na'am balle ka ce mai Mm.
ai kai ne ka je ka kawo wa ya gaya ma sai ya gaya maka gaggagaggan malamai duk malamin da shau ya kawo a littafin nan malami ne na yankan shakku malami ne wanda yake na bugawa a jarida na gaya ma sarki ne a zamaninsa an sallama mai cewa shi malami ne babu wanda bai san abul mawahib tunisi ba to bari ka ji abin da abul mawahib tunisi ya ce na'am ya ce wahzaru min qawlikum zahabal ak- ah, akabiru wasadiquna min alfuqara'i na'am na hane ku kada ku ringa yawan cewa wai ai manya-manyan manya-manyan ah, waliyai masu gaskiya a cikin sufa ai duk sun tafi yanzu dai yan bogi ne a'a fa innahum ma zahabu haqiqatan wa inna ma hum ka kanzu sahibul jida yace wallahi haqiqa wa'innan wa'innan waliyan ba su tafi ba suna nan amma abin da isa ba mu gansu ba ai su kamar taska ne na wannan ma'abocin katangar wa ammal jidara fa kana lahu gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah sai al- sai ce maka mai fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika wannan gini da kaga na gaya maka ya Musa inji inji Khidr ka zo mu mu daga shi na wa'insu yara ne ƙanana guda biyu kuma akwai dukiyarsu a ƙasan wannan ginin kuma abinda isa dukiyar nan tasu ta babansu ne kuma salihin bawan Allah ne sai Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya ajiye musu sai sun kai girma da za su iya yin harkar cinikayya sai ya ce to ku fito da dukiyar ku amma idan ya fito musu da ita yanzu maybe za a kwace musu dukiyar ne ko su salwantar da ita to bi ma'ana waliyai na gasken har yanzu suna nan abinda isa wa gani ba saboda ta iya yiwa kai baka daga cikin wa'innan yaran guda biyu da a ce kai ma mutumin kirki ne na Allah Allah zai nuna maka saboda haka Allah ya boye waliyan Allah nan ga waɗanda suke su ma muridai na kirki an gane wa qariyatu Allahu man jaa fi akhir zamani ma hajabahu an ahli al-asr al-awwal ai yana iya yiwa Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa wanda ya zo a ƙarshen zamani abinda bai bawa wanda ya zo a farkon zamani ba ko bai iya yiwa sai ce hujja ta anan shine fa inna Allah ta'ala qad a'ada Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ma lam yu'til anbiya qabla Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai ba wa annabawan da suka zo gabanin sa ba kuma hadda ba kakansa annabi Ibrahim hadda kakansa annabi Isma'il eh okay
sun makaddama fil madi alayhim kuma ya ya gabatar da manzon Allah gashi ya zo a bayan su ya gabatar da su ko okay
وقال أيضا كما في رسالة القوانين الإشراك إلى كل الصوفية في جميع الآفاق يتي لا تقل إن تأخر الزمان يوجب زحاب الأعيان kada ku ce jinkirtawa zamani tsayin zamani shine ya janyo cewa babu waliyan Allah na gaskiya a'a lakinnahum wallahi fi hadhihi al'asar ka kanzu sahibul jidar wallahi tallahi suna nan sai dai su kamar taskan ma'abota wannan ginin ne sai ya faɗi wani baiti ma darre ne in lam aji mutakaddiman bi sarki yi urafa ahizin mi jimari wala in gada rubu albalagati balka'al wala rubba kanzin fi asasin jidari yace ba zai cutar da ni dan ban zo daga farko farko ba a'a ai da fifiko ake gane wane ne wanda ya cinye kocin saboda haka dan ka zo ka dade da zuwa ta yi a ce duk zuwan da kai ba ka zo ka wuce ne ka wuce wannan taskar ta gefen ginin wa'inda za su zo su tsaga taskar su dauke ta suna nan su za su zo a bayan ka la yantaki su man ja'a fi akhir dawrat al-kiyani in qaddama ilmuhu ala al-afadil wal aqran ba a kaskanta wanda ya zo a ƙarshen zamani idan har iliminsa yana da ilimin da ya wuce na manya-manyan da suka zo gabaninsa ko kuma waɗanda ma suke tsarakunsa yanzu ba akwai manya-manyan waliyan Allah da suka zo ba har suka zo suka koma ba a masan da su ba ko kuma aka zo aka yanzu misali in aka ce ka kirga daga manya-manyan waliyan Allah da suka zo gabanin zuwan Shehu Ibrahim Yas ai ba za ka iya riga su wane ne a cikinsu baki ɗaya wanda mutum ɗaya daga cikinsu ya taɓa musuluntar da mutum ɗari ba yaƙi ba komai. To amma kuma gashi ne shi ya ya ya musuluntar da dubban mutane laƙantar alafa walam tu'adda kalmatul tauhidi fatul adda na laƙantawa mutane dubbai kalmar la ila illallah ba ma za su shiga mutanen a lokaci guda ba zagi ba takobi ba komai. kaga ya bashi Allah ya bashi abinda bai ba wani wanda ya zo gabanin sa ba an fahimta ah faqad akhara Allahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qaddama fi rutbati al-madi wa dhikri Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta da zo manzo Allah amma kuma ya daga darajar sa sama da dukkan waɗanda suka zo gabanin sa wa qala al-madi fi khutbati al-qamus ma nasu wa aqulu kama qala abul abbas al-mubarrad wannan abul abbas al-mubarrad wani babban malami ne na lugga sannan malami ne na hadisi yana daga cikin abin da zai baka mamaki yana cikin malaman da suka fitar da suka yi sharhin dukkan kutubu sittati suka fitar da kuma dukkan rijalisan na kutubu sittati baki daya wannan aiki kadai idan yayi kafin ka samu irinsa a duniya zai wahala ya faɗa a cikin littafinsa da ake ci mishi alkamil وهو الحق قائل المحق ليس لقدم الأحد يفضل القائل ولا لحدثانه يحتدم المسيح ba wai da zuwan mutum daga rigayen zuwan mutum san da ka riga zuwa suke nan sai a ce bari mu ɗaukaka maganar ka sama da maganar wani ba haka zalika ba wai dan wannan ya zo dan zamani bane ba a ce dan haka za mu lallata maganar ka ko da maganar nan taka tana kan daidai ba walakin yi kullum ma ya tashi kowanne zaka bashi abin da ya cancanta qala al-arif al-murtada al-shaykh al-murtada fi sharh taj al-urus shaykh al-murtada shine al-shaykh al-murtada az-zabidi al-husaini jika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam malami ne shi ma nan kan shakku yana daga cikin wanda a zamaninsa shi ma babu wanda ya kai shi sanin ilimin hadisi da ilimin larabci yana cewa alma'ana anna taqaddum zamani wa ta'akhuri laysa lahu fadlatu fi nafsihi abinda ake nufi cewa zuwan zamani na farko da zamanin karshe ba shine ake nufi wai dan dan zamanin farko ne kai kafi dan zamanin karshe ba a'a ba wai shine yake nufi ake nufi ba yace la annal azmana kullaha mutasawiyatin domin dukkan zamanai duka matsayin su daya wa innamal mu'tabar ar-rijalul mawjudun fi tilka al-azman abinda ake nufi abin izina a wajen a wannan zamanin mazajin da suka zo a cikin wayannan zamanin ai da kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul quruni qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum mafi alkhairin alkarnatai shine alkarnin da nake ciki da sahabbai da sai kuma karnin da ya biyo baya na tabi'ai sai karnin da biyo baya na atba'ut tabi'ina ai ba wai kawai ana maka mujarradin wannan zamanin bane ba a'a mazajen da aka fitar a wannan zamanin mazajen da aka fitar ba a maganar karnin manzo Allah da mun wannan kankaci ne da shi da sahabbai ka zo kan karnin tabi'ai ka zo kan daula daula daular umayyawa da daular abbasiyawa daular umayyawa ita ce daular da aka samu da ta yi shekara kusan 700 da wani abu ba a taɓa samun daula da ta iya rikon abinda da ta iya ɗabbaka abinda ake nufi da hakikanin demokrasi ba kama wannan su ne za a iya zuwa su ɗauko kafiri ka ajiye shi akan wani matsayi in dai zai iya ba da wannan aikin abinda bature yake kira da meritocracy in dai ka iya abu to za mu ɗora ka akan wannan abu idan ka zo kuma daular abbasiyawa har yanzu duniya ba ta samu daular duniyar musulunci ba ta samu daular take da kan kirji wajen ilimi ba kamar daular abbasiyawa a lokacin aka samu irin su alhawarizmi mai ilimin logarithm a lokacin aka samu irin su ibn sina wanda shine father of medicine wanda turawa suka kuma da sunansa avicenna da sauran manyan a lokacin su ne kafiran duniya suke rubutawa amirul mu'minina wasiƙa sai dan Allah muna so ƴar mu ko dan mu yazo library musulunci dan yazo ya karatu kawai amma yanzu da an waye gari sai mu tafi Cambridge ko Harvard ɗaukan karatu a wajen su da ko su suke zuwa ɗaukan karatu wajen mu Allah da kyauta to sai bi haka mazajen wannan zamanin ake dubawa kakan iya samun wani wanda ya zo daga ƙarshe ƙarshen zamani yana da wata falala da wanda ya zo a cikin zamanin atba'u tabi'in ko tabi'a bai samu wannan ba wa qala al-imam ibn malik fi khutbati at-tasir ai babu wanda bai san wani ibn malik ba ya ishe ka da in dai kai ma dalibin larabci ne dole sai ka je ka kanta wani littafi ana cikin shi alfiya ko to me rubucin wannan littafin yana cewa wa iza kanat al-ulumu minhan ilahiyya wa muwahibin ikhtisasiyya sanan dai an ce ilimi kyauta ne na Allah ko wani kyauta ne da Allah yake kibanta bayinsa sai ce fa ghairu mustab'id an yaddakhila li ba'd al-muta'akhirina ma me ma asara ala kaseer min al-mutaqaddimina dan haka ba abu bane mai nisa a ce kwakwalwa ba za ta iya fahimta ba cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai iya ba wa wanda ya zo daga baya wani ilimin da bai ba wanda ya zo na farko ba abu ne wannan mai sauki a zamanin nan da ake cewa manyan zamanin akwai ilimin da zai yi a ce mace ta je ta scanning a gaya mata ididin ta ranar da za ta haihu babu wannan lokacin ko a gaya mata sex dan da za ta haifa namiji ne ko mace ce to ha gani sai gashi Allah ya ba wa 'yan baya wani ilimin da bai ba 'yan gaban ba والمعنى أن تقدم الزمان وتأخره ليست له فضيلة في نفسه لأن الأزمان كلها متساوية وإنما المؤتبر الرجال موجودون في تلك الأزمان شما أظن يفعلنا فالمصيب في رأيه ونقده لا يدور تأخر زماني الذي أظهر الله فيه سبيل هكا متمن دا يزو يي بياني وان ديكي كان غسيا يكي كان ديدي أرأي يزا dan ya zo a ƙarshen zamani ba za a ce dan ɗan ƙarshen zamani ba ne ba don haka zuwan ka ƙarshe ya lallata lamarinka kamar yadda wal muqti'ul fasidul ra'ayi al fasidul fahmi la yanfa'u taqaddum zamani kamar yadda wanda yake kan rashin daidai akan bata wanda fahimtarsa take akan lala gurbatacciyar fahimta dan ya zo a zamani na farko a ce a shikenan bari a ajiye shi akan wannan da ku kadariyawa da mu'tazilawa suna sama da wa'in su daga cikin shaunan sufai ko san dai sun zo gabanin su amma ba duka shaunan sufayin ba wa inna wal mu'asaratu kama qila hijabun bari al mu'asara shine dan zamani ana yin cewa dan zamanin ka hijabi ne gare ka kana ganin ya za a ce wannan malam wani ne fa dan zamanin mu kuma a ce wani babban shehi ne ya za a yadda ko ba aka suke cewa ba ai dan zamanin mu ne wa taqlidul mahd wa bahlun ala sahibi wa azab kamar yadda tsantsar tsantsar takalidi kuma daga cikin haka abin yake tun balle a mazaba ta tun balle a karatu na na shari'a fiqh duk da cewa mutane ba sa so a faɗi wannan maganar amma fa tsoron gaskiya ce tsantsar takalidi kace lalle ina bin wane komai da komai ka'in da na'in bala'i ne azawa ne akan ka duk duniya mu ai mazhabar malikiya ne to gaggagaggan malaman malikiya akwai inda suka sauka akan abin da imam malik ya faɗa to amma akwai waɗanda suke ganin cewa akwai waɗanda suke ganin cewa ai mu abin da isa misali ba za mu yi kabalu ba saboda cewa a mazhabar malikiya kabalin nan ma fa karahiya ce ba shi dan haka tan je ma maliku ya ce kaza dan haka mu ma fa ba mu bari ba ko da ko ta iya yiwa akwai duk wujojin wanda suke kan mazhabar imam malik na sadalu har yau hago ba a samu wanda ya ce na annabi yayi kaza ba a'a ko duk wanda zai baka hujja cewa malam wane ne yayi shi kuma wa'inda suke akan mazhabar imamu a irin su ibnu rushd al-jadd yana da kan wanda ya fifita qabla akan sadalu suna cewa cewa annabi annabi ne yayin qabla to dan me yasa ba za mu hakura mu dauki qabla ba misali to irin wannan takalidin yana da matsala kuma tumbale mu yanzu a mazhabin a tafiyar mu ta in zamanin yanzu da kadi shehu radiyallahu anhu yana ce maka warda an shekaka walau abakaka lakinnahu lil khairi kada hadaka ko fakada ulli shaykhi aqwam mu alyaku min al muridi inda man aqal ko fa kun kama yitan ko dawaman tukbiri da sauransu ba fa irin shayi irin mu ba an gama gari fa ake magana ba irin wa'annan ba sai mutumin da ya cika siffofin shekoka din shehantakar in dai ya cika wa'annan siffofin nata kuma in ba kuma ta ba mun faɗa a cikin ka- kashin albasin nan shehu tijjani da kansa ya gaya wani siffofin wani ma da ya ji siffofin ya ce anya a samu to za a samu sai da an ce ka kanzu sahibul jidar ne in ka shehu ibrahim ya da kansa ya ce in ka ji ba ka samu ka tsananta neman Allah ya haɗa ka in baka samu ba ka dawwama cikin salatul fati cikin bi sai an samu daya ko Allah ya hada ka da kamilin asirinka ko kuma Allah ya hada ka da rauhaniyar manzo Allah ta maka tarbiya kankar kenan an fahimta ko to abinda muke magana akan shine mu yanzu yan zamanin nan dan Allah abinda muke bukata mu nemi ilimin nan fiqhun dariqan nan da fiqhun musuluncin nan saboda me saboda kakka je kai ta bin kai taqlidul a'ma ka kasance inna wa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna dan haka in sun yi daidai daidai ne wa in sun yi ma ba daidai ba ba daidai bane a a je bincika a gani idan an gani ba daidai sai a ce aka maka Allah muna neman fatawa me nan abin yake nufi ko kai ma a hankali za idan ba daidai yake kai ma cikin wayo zaka dawo da shi kan daidai ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana to Allah ya taimake mu amin shi ga abubuwan sai hankali a shirin na shekun al'adiba abdullahi bin abdullahi bin salamatul ma'azin lokaci ya go yana cewa kulli man layar al-ma'asira shay'an wa yara lil awa'il taqdima inna zaka al-qadima kana hadisan wa sayyisan ma hadha al-hadisa qadima yace ka ga wanda suke ganin yan zamanin su ba kowa bane ba yan yan zamanin mu ne ta za a ce haka mu ai muna can yace ka ga ma kuma suna ganin cewa yan farko farkon nan su ne kuma in dai ba dan farko bane ba an dai kai dan zamanin mu ne to dai muke da kai to ka gaya masa inna zakal kadima wancan na farkon da kake ganin shine wani abu kana hadisa shi ma ya taɓa zaman cewa dan zamanin wasu fa kuma wasu yi san ma hazal hadisa shi wannan dan zamanin naka shi ma wata rana za a kiran shi kadima bayan shekara ɗari aka za ci mai kadimi ai ko yawwa shi ma yana cikin sabon sare nan da shekara ɗari ne zuwa wa shi ne aidan libin rashid أولياء الناس ناس بامتداه القديم وبذم الجديد غير الزميم ليس إلا لأنهم حسب الحي ورقوا على الإزام الرميم ko da yake a cikin makamatul hariri shine wa malu alal izam ramin ko wannan mai makama ya ka wannan wannan baitukan cewa mutane sun waye gari sun rataya da yaban mutanen da suka gabata kuma suna zagi suna zagi da da da da da da tuhumar waɗanda suke 'yan zamanin su yake ba komai ba ne janyo musu haka sai dai hasada da suke yi wa rayayyu kuna nan kuna ta yi wa rayayyu hasada ala kun kuma je kun makale zuwa ga waɗanda sun riga kun zamanto kasusuwa da ƙasa bayan ga wanda yake da jini da ɓargo nan ba ka ji shi ba shau ibrahim ya zuma ka ce a kai ai shau ibrahim bai fi shekara hamsin da koma ga allah ba saboda haka dan zamanin mu ne kai bari ka tafi kololuwa allah ya kyauta wa an shaida ne aidan taral fata yunkiru fadlul fata khubsan wa lu'man fa iza ma zahab lajja bihi al-hirsu ala naftatin yaktuba anhu bima zahab yace za ka ga saurayi yana inkarin falalar saurayi dan uwansa ba dan komai ba sai dan kiyayya da tuhuma faiza ma zab idan wannan saurayin da kake wa kiyayyan nan kake wa inkarin nan ya mutu daga lokacin sai kaga an bayyana ka san abin da yake faruwa kenan a zamanin ba ma taba sanin girman malamai sai lokacin da suka mutu to idan ya zo ya mutu zaka ringa cizon yan yatsu ka ce oh da wannan maganar da malam wane ya faɗa yi ta cancanci a rubuta ta bima'i zahabi da ruwan gwal amma lokacin da malam wane nan yana nan za ka ce a haba da ya za mu je wajensa akwai malami a nan garin wanda wani yana ta faɗa shi yana ganin kamar abin da ya ce shi a fi ta zuwa jan shewa na ba sai ranar rasuwar sanar shi na ce to miskini ne kai kai sai ranar da ya mutu sannan kasancewa shi bawan Allah ne amma lokacin da ya kira ya gani kake aitan da yana numfashi tare da ku don haka yanke daidai kake da waɗanda suke ganin da suke da aka aiko musu manzanni suke cewa ma haza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane ba mutum ne wani ma suka ce ya kulmi ma ta kulmi wa yashbu ma tashabun yana ci yadda kuke ci yana sha da kuke sha kuma sannan ku bi shi wai suna ce ma la hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq sai ya za a ce annabi ne kuma yana tafiya yana cin abinci yana tafiya a kasuwa ya je ya siyo abin ya je ya siyo abin da yake so to haka ake yi wa waliyan Allah zamani kana ganin cewa ai wannan dan zamanin mu ne saboda haka dan dan zamanin mu ne ko wa'in su ma yanzu ma ba ma dan zamanin ba har ƴan bayan saboda haka san da mutane ta yaya za a ce kaza dan haka duk abin da suka faɗa ka ringa inkari kuma kai abin da suka yi a duniya idan ka kasa shi kashi goma kai ba za ka taɓa iya yin kaso guda ɗaya tak abin da suka yi ba kaso guda ɗaya tak abin da suka ba ba ka taɓa yi ba wai wani ne ya ɗauki littafin shehu ibrahim radiyallahu anhu fi da tafsir mujalladi guda shida wanda shehu radiyallahu anhu nan fa da kaye tafsirin nan da kayan ke tafsirin nan abin da zai baka mamaki cikin kwanaki hamsin da ɗoriya ya yi tafsirin nan baki ɗaya yau shekarar mu nawa wajen goma sha ɗaya muna yin tafsirin nan har yanzu mu gama ba to shi kuma a kwanaki hamsin da ɗoriya ya yi tafsirin nan wadda abdullahi jejiba yana cewa wanda ya tara wannan tafsirin na tattaro hadisai wanda shehu ya kawo wanda na iya buɗa na riska guda dubu shida sannan akwai ajisan da ni ban raske su ba har yanzu tare da yana zamanin computer yana zamanin software yana zamanin different applications yana zamanin me take suna maktaba shamila duk wani hadisi in karuta akan maktaba shamila in ya kai miliyan guda ta kagan shi akwai hadisai sun fi miliyan a wajen nan amma a duk da haka bai riska ba wai shine mutum ya je gama gaba ki ɗaya tak amma kalma ɗaya tak ya gano wai yana so ya tumi shehu kuma a kalma ɗaya tak ɗin nan da ya gano na tuma shehu sai ya je aka gano cewa duk wani malamin duniya wanda ya zo bayan zamakshari in dai ya rubuta tafsiri ko ya karanta tafsiri sai ya karanta littafin zamakshari saboda an ajiye wani tare da cewa mutuncinsa amma babu wanda bai yarda cewa masanin larabci bane sai a ga mafi kololuwa a masanin larabcin alkur'ani yayi amfani da irin kalmar shehu ibrahim ina so ku gane wata kalma guda daya mafi kololuwa a masanin larabcin Kur'ani ya yi amfani da irin kalma ta Shehu Ibrahim. Wannan ba don cewa muna wannan karatu ne ba da za mu ɗauki wannan ne mu koma kan luggan larabci a mu yi bayanin ta ita kanta. Sannan abin da zai bawa miskini mamaki a kan abin da kake tumar daga farkon maganar shehu zuwa kan ƙarshen maganar magana wannan ayar da shauye baki ɗaya manzan Allah yake yaba na sha gaya muku a nan wajen da azumi na ce wata kai ina mamakin soyayya da shauye ke manzan Allah wai idan Allah ya faɗi girman wani annabi a alkur'ani idan shauye fasara ba zai wuce ba na sha gaya muku wallahi sai shau ya kawo wani girman manzan Allah kai ka ce kamar kishi shau yake yi Allah san da kama da wannan annabin ni ma sai na kawo wanda ya fi nawa annabin أتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات إيانا sai da shawo ya fi sama da guda shida yana faɗan girma manzo Allah kawai sama da dan kau ku tunanin cewa a'a sai da shawo ya kawo sama da feji shida ko yana faɗan girma manzo Allah fiye da mino man kallama Allah ka duba gani fa kuma akan wani soci sa din shawo sai da ya nuna girman manzon Allah baki daya saboda haka malamai suka ce siyakin zance da shi ake gane komai idan na zo ne magana baki ɗaya ba ka iya gane ina magana ta ta dosa da kalma ɗaya sai in ka haɗa dukkan jumlolin magana ta ya ka zo ka ɗauki kalma guda ɗaya amma duka sauran kalmomin manzala suke yaba to a ce kalma guda na yaba annabi da kalmomi ɗari sannan sai aka ce wai kalma guda ɗaya cikin ɗarin nan ta nuna na ƙasa ga annabi ai shirme ne shirme kenan eh kai ka ɗauka akwai abin da larabawa suke cewa tasliman jadaliyan a ɗauka misali na ƙasa ne to idan ka tashi zaka zaka jarabawa ce wannan ka tashi zaka bada zaka bada maki me zaka bayar sai ka ci 99 over 100 kaga wannan yafi karfin eko sai din ma mai security ce ta gaske to ai ta shewa yana rila amma yake ciki a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ya ba mu sai su saboda haka shau yace wal murad min zalika abinda ake nufi a duk wannan magana kulli an nazaru bi ainil insani wal ma'asirin wa ghairihi ka ringa duba da idan adalci ga 'yan zamaninka da wanda ma ba 'yan zamaninka ba shi adalci ake nema fa innal ikhlasa wal insafa huwa al maqsud min al ilmi intaha abin ikhlasi da adalci shi ake nema a ilmi baki daya shi ake nema a ilmi baki daya ban taba ganin dan adam ba wallahi malami kamar shi ba in dai wajen insafi ne a ilmi sai ce idan aka yi wa shehu ibrahim radiyallahu ta'ala Radiyallahu anu tambaya Mhm.
cewa malam wane ya ce kaza kuma wannan magana ta malam wane ta yi ba daidai ba ce ba shehu ba zai ce ba daidai ba ne ba sai ya ce Allah saki ni dai ilimi na ba bai kai nan ba amma ni abin da na sani kaza da kaza da kaza da kaza ne ta yi shi yana da wani ma- sani wanda ba wannan ba wannan wani irin adalci La ilaha
idan yana yi- a tafsirinsa idan ya kawo jilal inda jilali ya abu sai ya ce malam mufassir ya ce kaza Mm.
amma ni ina ganin kaza ne kaza idan inda ake ganin tuntuɓe ne ba za a ce ya yi kuskure ba sai a ce a'a an samu tuntuɓen alƙalami wannan wani irin adalci ne illallah.
Hmm?
Shehul Islam.
wa qala imam al-hakim at-tirmidhi Mhm.
ala imam al-hakim at-tirmidhi wanda aka haife shi da tana 600 yayi wafati da 672 ba eh, imam at-tirmidhi na mai sunan ba wannan babban malamin sufayen nan malamin lugga malamin fiqh nan wanda yake da littafin khatmul awliya'i Na'am.
akan wannan littafin nasa ina ji mun yi bayanin sa ko a cikin kafin ba su ko gaba ne akan wannan littafin nasa mutane suka so su halakar da shi suka zillikantar da shi aka ɗauki littafin ma aka je aka yadda shi cikin kogi da aka yadda shi cikin kogi Allah ya sa ah, ah, ah, kifi ya haɗe bayan shekara aru aru Allah ya fito da kifin nan ya abin nan ya fitar da wannan littafin kuma aka amfana da shi har shi wata jami'ar abbas da isharar a cikin wannan littafin kacimul auliyai Mhm.
to yana faɗa cikin littafinsa na wadil usuli fi asali sani wal ishirin wal mi'a fi anna khaira hazil ummati mafi alkhairin wannan al'umma awwaluha wa akhiruha wa fi wasqiha alkhair shine farko da karshe a tsakiyar dai akwai dan gurbata shine sallatu min al-awwalin wa sallatu min al-akhirin وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما رواية سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما ما زال صلى الله عليه وسلم يأتي مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره مثال الأمة تا كمان مثال ruwan sama ne ba a sanin cewa wanne ne mafi alkhairi na farkon ne ko na ƙarshen shin abin da nake so in tambaya kai ne ka je kai shuka da ruwan sama ya sauka wanda ya fara sauka ne ya yi sababin fitowar ruwa- abin nan tsiran ko wanda ya sauka na ƙarshen ne to za ka ga annabi zai ƙara bayyana mana wannan hadisin da kyau wa an abdurrahman bin sumarata radiyallahu anhu wannan hadisin yake ba asani Khalid bin Walid bashiran ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman mutata Mhm.
Khalid dan Walid ya aike ni wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar mu'uta in je wa manzon Allah bushara falamma dakhaltu alaihi qultu ya rasulullah ina shiga zan je in wa manzon Allah bushara akan Allah ya bawa musulunci nasara yace ina shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah fa qala ala rislika ya abdurrahman yace a kwantar da hankali ya abdurrahman wata ka ranar ana so a nuna buwaya ta nubuwa mana sai manzo Allah yace kwantar da hankalinka ya abdurrahman kaka ce kuma ni ne zan baka labarin ni ne zan baka labarin abin da ya faru ba kai zaka bani ba kuma annabi yana Madina zai sai ce akhadha liwa a zaid ibn harisata fa qatala zaidun hatta qutila rahimallahu zaid yace wanda ya fara rike tutar musulunci zaid dan harisata ne yayi yaki yayi yaki har aka shaidantar da shi Allah ya ji kan zaid ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل جعفر حتى قتل رحمه الله جعفر sannan Ja'far ya karɓi tuta ya yaƙi har aka shaidantar da shi Allah ya ji kan Ja'faru sun ma akhadha liwa'a Abdullahi bin Rawahata sai Abdullahi dan Rawahata ya karɓo faqatila faqatila rahimallahu Abdullahi shi ma aka shaidantar da shi Allah ya ji kan Abdullahi Na'am.
sun ma akhadha liwa'a Khalidun fa fataha li Khalidin saboda haka Khalidu ya karbi Khalid bin Walid ya karbi ah, tuta da ya karbi tuta ah, annan a hannunsa ne Allah ya bude yawa musulunci ya ba musulunci nasara fa Khalidun sayfun min suyufillahi ta'ala Khalid takobi ne daga takobin Allah tabaraka wa takubban Allah tabaraka wa ta'ala fa baka ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wa hum hawlahu saboda haka sai sabon manzon Allah suka fashe da kuka suna gefanninsa fa qala ma yurkikum annabi ya ce me yake yi sa ku kuka faƙalu suka ce wa malana la nabki wa qad qutila khiyaruna wa ashrafuna wa ahlul fadl minna ta yaya ba za mu kuka ba an shaidatar da mafiya alkhairin mu mafiya darajar mu ma'abota falala a cikin mu masu falala ne zai dan harisa ta shine sabon da Allah ya faɗi sunansa karara a Qur'ani falan ma qada zaidun min hawa daran zawwajnaka Ja'faru Ja'faru tsayyar shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga daga daga daga Habasha annabi ya ce wai da me zan farin ciki da dawowar Ja'faru ko kuma da da da da da da kawo da kawo mun matata da aka yi umma habiba ko kuma da musulunta najashi kai da dukkan nake kai Ja'faru barin gaya maka kana kama da ni a halittata kana kama da ni a halina kana kwaikwayon halina kuma kamar ni na Ja'faru saboda tsabar daɗi tashi ya gaba manzan Allah yana rawa eh tashi ya gaban manzan Allah yana rawa shine shi ya ce laifi ka jafari da ma ya zama ni ne jafar tsayyar a wannan ne so ya ce manzala ya ce gashi ina ganin jafar saboda a wannan yakin da ya rike tuta a hannunsa na dama suka cire sai ya rike da hannunsa na hagu suka fille da za ta waɗe ya kwanta domin kawai kan tutan musulunci ta waɗe ta waɗe jikinsa ya mutu sannan aka rike sai ce gashi na ga jafaru hannayen babu amma yana tashi da fuka-fukai a aljanna shi sai ake kiran shi da jafar tsayya dan uwan sayyidina ali ne dan dan abi talib ne sai abdullahi bin rawaha ya ishe ka yana daga cikin mawaƙan manzan Allah yana daga cikin farkon waɗanda suka yi musulunci daga cikin al'ansar kuma yana daga cikin nuka baƙul ansar kawo ku awai nan manya manya mutane ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari ku ji maganar Allah la tabku fa inna ma masalu ummati masalu hadiqatin qama alaiha sahibuwa kada ku kuka don wa'innan sun tafi misalin al'ummata kamar misalin wani irin lambu ne wanda ma'abucin lambu ya je ga wannan lambun nasa fattasta rawakiya ha ya je tsitsige ciyayin lambun saboda yana so ya shuka wahayya a masakina ya gyaggyara kwari da tudu na wannan na wannan lambun wahalaka sa'afaha ya ya ya a'ace me yake suna ciyayin da suka fito ka san gona in ka kyale ta wayannin ciyayin suka za su zallata maka kayan gona ko kuma ba za su albarka da kyau saboda haka ya gyara ta yayi shuka a kanta fa ada amat aman faujan summa aman faujan saboda haka wannan lambun ya ciyar da ya fitar da kayan itatuwa shekara guda ya ciyar da mutane ya kuma fitar da wani kayan itatuwa ولعل آخرها دعما يكون أجودها إنوانا وأدولها شمراخا لعل تيو wannan bishiyar da ta fitar da kayan itatuwan ƙarshe ya zamanto su ne itatuwan da suka fi fitar da inwanan bi ma'ana nono kun san nonon dabino ko shine curin dabino ya suka fitar da curin dabino mai kyau suka kuma fitar da rassa masu kyan gaske saboda haka idan na farko suka tafi ta yi Allah ya kawo wa'insu na bayansu masu alkairin gaske wallazi ba asani bil haƙi nabiyyan na rantse da wanda ya aiko ni da gaskiya in kasance annabinsa la yajidan nabnu maryama fi ummati khalfan min hawarihi wallahi lamun lamun kasimi nunin nunin taukidi manzo Allah ya amfani da lamun kasimi ya amfani da nunin taukidi ya ce wallahi lallai sai dan maryama annabi isa alayhi salam ya sama halifofin hawari dinsa a cikin al'ummata wa fi ruwayatin ukhra liyudrikan al-masih min hadhihi al-ummati aqwaman innahu lamithlukum aw khairun minkum thalath marrat wa lan yukhzi Allahu ummatan ana awwaluha wal masih akhiruha yace lalle wallahi annabi isa dan maryamu zai hadu zai zai tarar da wa'insu jama'a cikin wannan al'ummar tawa da kwatankwacin su irin kwatankwacin ku ne ku sabban nan nawa ko ma fiye da ku alkhairi so uku wallahi Allah ba zai taba ba zai taba kunyatar da al'ummar da ni ne na farkonta ba kuma annabi isa shine na karsanta yadda zaka gane girman wannan al'ummar imamu yusuf na bahani ya kawo a cikin littafinsa al'anwarul muhammadiyya cewa annabi musa ya tambayi allah ya ce ka ba ga risala ga annabtaka ga zance da kai ni ka sanya ni in zamanto mutum ɗaya daga cikin al'ummar ahmadu Allah ya ce mai ya Musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin shine inda shehu radiyallahu ta'ala ne yake ce maka tamanna kalimullahi law kana wahidan minum law kana wahidun minum mata khairul khalqi zaka maqaluhu annabi isa mai zance da Allah ya ce da ma ya kasance ɗaya daga cikin annabi musa mai zance da Allah da ma ya kasance ɗaya daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi ya ce fa ya fawza ummatin ya ummuhum mudaha wa isa wa alu ya mamakin rabon wannan al'umma wanda manzon Allah ne na farkonta annabi isa na ta kuma akwai imamul mahdi a ciki kai san da Allah yake al'ummar nan ta kai ta kawo saboda haka za mu kwana a nan abinda gabaki daya kulasa samari na wannan magana shine shehu radiyallahu ta'ala amina so ya gaya maka kada ka ce wai ba za a samu waliyai da suke kan tarbiyya ta gaskiya ta ruhi ba saboda cewa zamani ya yi tsawo jama'a sun yi nisa tsakaninsu da manya-manyan bayin Allah saboda ka tande zamanin nan yayi tsawo ba zai yi a samu ba idan ka ce haka kana takaita girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shine annabin karshen zamani tande shine annabin karshen zamani mu'jizar manzon Allah za ta ci gaba da wanzuwa har duniya ta tashi sannan albarka manzon Allah ba za ta taba yankewa ba to daga cikin albarka manzon Allah ne za a ta samu manya-manyan waliyan Allah kuma ga hadisai nan da yawa suna nuna mana tabbatuwar cewa duniyar nan fa ba za ta kare ba har sai lokacin da manya-manyan waliyan Allah nan sun kare saboda haka kamil asirin gausun kudubin yana daina kai da baka samu ka riske shi ba ka ta roƙan Allah Allah ya samu riske shi sannan ɗaya kenan sannan abu na gaba ku sani shine wannan ga duk mutum mai ido da tunani gashi show yana gaya mana ne ba dan kansa ba amma mu za mu ƙara fahimtar girman shehu ibrahim radiyallahu anhu gashi cewa mutane suna ganin cewa shehu yayi nisa da wa'annan zamanin amma ga hadisai nan da maganganun manya-manyan malamai da duniya ta sallama wa ilimin su suna nuna cewa fa a ƙarshen ma fa zamani akan iya samu wa'anda suke masu alkhairi irin wa'ancan kuma wallahi muna da yaƙini ba yaƙinin cewa kowai mun ji bane ba a'a muna da yaƙini da dalilai burjik cewa idan har akwai to shi Ibrahim Yes ne ko jagoran irin wa'annan mutane shi Ibrahim Yes shine jagoran irin wa'annan mutane saboda me duk wani abinda Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yazunun allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah to tana dai har Allah da ya kawo da ya tabbatar da akwai wilaya a cikin al'umman nan ta manzon Allah da ya tashi da Allah yake mai Allah shi zulfadul azim ne bai ce da wani da wani da wani da wani bane ba da Allah a cikin alkur'ani ya fa lissafo to fa shi kenan bamu da magana shi abinda Allah ya ce haka ya ce to ga siffofin su ko ga siffofin su to wace siffa ce wanda shi Ibrahim din baya cikin ta imani ne da Allah Shehu Barhama Job yana cewa haka shine dai babban sakataren Shehu Ibrahim wanda da kansa wata rana idan yayi magana akan Shehu ko aka mai tambaya zai ce wannan ruwaya da zan baka ruwaya ce irin ta na Abu Hurairah ga manzon Allah kai ka san a cikin hadisi ba mu taba ji an ce ga an Abi Hurairah an rajul an Rasulullahi in dai aka ce daga manzon Allah daga Abu Hurairah to zaka ji an ce to sai manzon Allah yace to haka nake tsakanina da shi Ibrahim duk abin da zan gaya maka to ni gano ne kuma jiyo ne ya ce wallahi zaman da ya da shehu Ibrahim shehu ya koma ga Allah bai taba ganin inda shehu yayi umarni ayi awafati ya san shehu ya dade da yin aikata wannan abu yana ma kai dabi'a shehu ce wannan abin kafin ya aikata ta kuma wannan shine kololuwar siffa ta mumini na hakika ko wal mu'minun wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd sai ce me ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari to haka shi radiyallahu ta'ala sai da Allah ce allazina amanu wa kanu yattaquna menene menene tsoron Allah shi dukkan malamai har ya faɗa abin da ake mai tsoron Allah imtisalil awamiri wajsna bin nawayi kai dai ƙarya kake kace mana ga inda shi ya saba Allah sai dai ka zagi shehu saboda mu mai biya da muka saba Allah sai a amfani da munanan ayyukan mu a tuwa shehu Ibrahim ba munan ba mummunan aikin shehu radiyallahu ta'ala ba allazina amanu wa kanu yattaquna to kaga ko in dai akwai irin wa'annan bayan Allah Mm.
to shehu shine limamin su ka wannan zamanin Gaskiya ne.
muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bar mu akan Amin.
turbarsa Allah ya sa ya mu kasance cewa masoyansa Amin.
na baki Amin.
na zuciya Amin.
da gabobi Amin.
kada soyayya ta kasance a baki ne amma babu ita a zuciya Amin.
ko ta kasance a baki da zuciya amma ba ma iya kwaikwayensa a cikin watakan ayyukansa Allah ya tabbatar da mu akan turba na gaskiya alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam wasallam.
alfarma sayyidina tijani alfarma shu'aib رضي الله تعالى عنهما آمين.
فاتحة وصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم آمين آمين آمين قال لا بيع آمين
الفاتحة
الحمد لله أنا هو
أنا